الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله a madadin ci gaba da karatu a cikin littafi kamar idan ka saba sunan basa'i to yau insha Allah ta'ala zamu bayani game da abin da ya shafi wanda da kishi na tsakanin kasar yahudu da kasar farisa insha Allah zamu ji abin da ya kamata ko da ba samu an kammala duka ba za a ji wani abu muhimmi wanda zai samu fahimci wannan matsala abin da ya shafi wanda rigima da ta taso tsakanin kashe wannan na da irin masifa ne wannan kullum sai kun jawo wani ita magana kullum idan ba zan hana zama a nan yawwa ni a kan karatu ba na kara in dai ba ku in dai kuna zama matsala zan hana ku zama a nan gaba daya ku koma can baya kun ji ko yawwa wato akwai sharri akwai matsala ciki wanda idan baka natsu ba sosai sai ka fahimci fahimtar da ba ita ba ka fada cikin matsalan da ba addinin ka ba a da farko ku sani cewa mukaddima ta farko ko gaban farko ku sani cewa ƙasa ta isra'ila da ƙasa ta iran babu ɗaya daga ciki wanda yake na allah ne ko na musulmi wanda yake tare da alkur'ani da sunna ko yana tare da ahlus sunna wal jama'a babu ku fahimci wannan farko saboda maganganu suna yawo wai ƙasa ce ta musulunci saboda sun yarda da Allah Iran sun yarda da Allah Isra'ila ba su yarda da Allah ba sun Iran sun yarda da littafi Isra'ila ba su yarda da littafi ba saboda haka wajibi ne a ko ya cancanta kasance ana tare da wanda yarda da Allah za ga manyan malamai suna faɗin wannan da yau za a raba gari da su wato cewa iran ta yadda da allah ta yadda da annabi ta yadda da alkur'ani saboda haka ana tare da su kuma ba kowannen su ne kafiri ba ga maganinsu ai ba kafirai ba ne saboda haka ya za a ce ba a tare da su kaza kaza amma ana tare da su wasu daga ciki suna kafa hujja da faɗin Allah maɗaukaki alif lam mim ghulibatir rum fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna fi bid'i sinin suna kafa hujja da wannan aya akan cewa ar-rum masu addini ne farisawa kuma masu bautan wuta shi yasa a wancan lokaci an ce wato an kasance a musulunci an kasance ana tare da romawa saboda addininsu saboda su sun yarda da Allah da littafi da sauransu su wancan kuma masu bautan wuta masu gargajiya masu addinin gurguzu na rashin imani da Allah da annabi ba a tare da su to abin da yake so a fahimta nan shine ita wannan aya nassi ne muqaddasi nassi ne mai tsarki mai tsafta tabbatacce ba abin da zai canza shi duk yadda zamani ya canza wannan nasi ba ya canza to amma abin da ya kamata ku fahimta shi ne fahimtar wannan nasi ita ba masumiya ba ce kuma ba wahayi ba ne wasu ne suka yi ishtihadi suka yi istinbatin su sun kalli yanayi sai suka rinjayar da abin da yake faruwa akan nasi shi yasa sun ce suna tare da ainihin farisawa kamar yadda farkon musulunci ana tare da romawa wannan aya ta sauka to idan kun lura a su waɗancan roma da kuke gaba hujja da su ba shiya ba ne su kafirai ne makiya ne na waje su ma iran makiya ne na waje farisawa wancan lokaci makiya na waje amma yanzu ana magana kan makiya na cikin gida da wata ma'ana ku ciyaye duk kalmomin ko da ka zo tambaya kar kai tambayar shirme ka ciyaye abin da aka faɗa in ka yi tambaya ta shirme ba amsa wato waɗannan makiya ne da wani suna wai su musulmi na cikin gida wayancan kuma na waje to kafin mu ci gaba gaba ta biyu kusan cewa ahlus sunna suna bambantawa tsakanin an-nafs wa fahmun nafs yajib at-tafriq tsakanin an-nafs wa fahmun nafs wajibi ne ga bambanta tsakanin nafsi da kuma ainihin fahimtar nafsi nafsi yana nan yadda yake amma wasu sai dauki lodin fahimtar su da abin da zamani ya koro musu da abin da zamani ya kawo sai su dauka sai su daura kan nassi sai su ce abin da nassi yake nufi kenan amma ba nassi ne faɗa musu ba kuma ba rubuce yake cikin tafsiri ba maganar Rum da Farisa akwai ta amma nassi bai kawo maganar Farisa ta yanzu da kuma Isra'ila ba bai kawo wannan ba idan kun ce Isra'ila ba su yi imani da Allah ba wa ya ga maka ba su yi imani da Allah ba Isra'ila sun yi imani da Allah suna cewa akwai Allah suna faɗa kuma suna cewa Allah bai taɓa ba su sama da shekara tamanin a raye ba a matsayin ƙasa ba wannan wani nau'i ne cewa sun yarda akwai Allah a irin nasu addinin addinin Yahuda akwai imani da Allah duk da cewa sun zo sun gurɓace daga baya amma lokacin da annabi Musa annabi Isa suna nan abin da suka karantar da su a cikin addinansu ai Qur'ani yana kira su ahlul kitabi kuma me yasa Qur'ani yana kira su ya ahlal kitabi kar ku yi kaza la taghlu fi dinikum ya ahlal kitabi ku yi kaza tun daga suratu ali imran har zuwa can ya ahlul kitabi malam ibn al-qayyim cikin littafin sa ahkamu ahli dhimma sai da kawo abubuwa sama da goma na ta'amuli da su daga ciki ana ciyan kansu kuma daga ciki ana auren su daga ciki ana yarjejeniya da su kuma daga ciki ana rubuta takarda da yarjejeniya tsakaninmu da su akan mu zauna lafiya abubuwa kusan goma sha me yasa qur'ani ya mutunta su haka a qur'ani ya mutunta su saboda me saboda asali suna da addini suna shi al-yahudiyya ko an-nasraniyya dai suna da addini wanda karkashin wannan addini sun yi imani cewa akwai Allah akwai tasirinsa ayyukan su maganganun su sun nuna cewa sun yadda akwai Allah ko da ba su yi imani irin namu na musulmi ba ku fahimci wannan wajhu shabahi na farko kamanceceniya ta farko tsakanin iran da kuma ainihin isra'ila isra'ila suna kiyayya da ahlus sunna kuma suna kashe su ka duba falastina matsayin misali ka duba sun yi fada da kasashen larabawa a yakin da ana kiransa yakin awa shida ko kwana shida harbul ayyami sit kwana shida a cikin kasashen larabar da suke kewaye da su ba kasan da ba su kashe wani ba saboda larabawan sun taro sun fuskance su sun yaƙe su sun samu sun kashe su musamman masar ma sun mallaki ma yanke sina a ma gaba ɗaya kaga suna yaƙi da wa suna yaƙi wato suna ƙin laraba kuma suna kashe su tun daga alif ɗari tara da arba'in da takwas suna kashe su har yanzu nan ba su bari ba ko jiya ma sun kashe wasu daga cikin falastinawa idan kun fahimci wannan iran ma haka tun da Khomeini ya kafa wannan kazantan shi mai suna wai jamhuriya islamiyya a iran 1979 har zuwa yanzu ba su daina kashe ahla sunna cikin kasashe daban-daban ba iraki sun kashe ahla sunna ahla sunna su suke da yawa sun mai da su kaɗan sun mamaye ainihin iraki sun mamaye ainihin suriya tsawon shekaru da dama goma sha suna kashe su in ba yanzu allah ya ba su iko haka kuma libnan asali ahalus sunna su suke da yawa musamman garin tsababir sun kashe su suna ta kashewa sun ba da makamai ga wakilansu hezbollah su kashe kuma sun kashe tun dubu ɗaya da ɗari tara da tamanin da ɗaya tun wancan lokaci suna kashe su har yanzu kuma ahalus sunna ne haka ƙasar yaman sun mamaye ta sun kashe ainihin mutanen yaman ahalus sunna da yawa sun kashe sun kafa ahalus sunna wanda ana kira ahlu ashia rawafit wanda ana kiran su yan hufi sun kafa su yanzu wannan kasashe guda hudu duk suna karkashin ikon iran da ta kwace wa larabawa daga cikin dalilai da suke nuna cewa suna yaƙi da larabawa musulmi ahlus sunna shine kwanaki da aka yi rikici tsakanin saudiya da ainihin yaman yan hosi yan hosi suna jefa makamai har garin makka idan ba ku manta ba har garin makka wajen bangaren mina bangaren mina shi ne ke makwabtaka da yaman sun jefa har zuwa wannan wuri kaga iran suna isra'ila tana kiyayya da musulmi ahlus sunna kuma tana kisa iran ba tana kiyayya tana mai tana kisa wajahi na gaba isra'ila akwai karamar isra'ila akwai babban isra'ila wanda babban isra'ila ta shafi garin makka madina ta shafi iraki duk wannan kasashen larabawa har suriya su lebanon su wannan kasashe kakaf suna cikin wannan isra'ila babba wannan isra'ila ta yanzu ta wucin gadi ne wannan rubutacce ne tun zamanin prime minister mai suna david bin gurion wanda shine farkon prime minister su da waɗanda suka zo bayansa irin su malayin begin irin su kashkul ishaq kashkul irin su ishaq shamir da ire-iren su aqidan su kenan rubutacciya babban isra'ila wannan isra'ila kamar ta wucin gadi ne mun fahimci wannan to farisawa sun mulki larabawa tsawon shekara dubu biyu da wani abu su ma suna cewa za su mamaye garin makka da madina da kasashen larabawa gaba da ai dama kasashe ne da suke karkashin su to za su koma su mamaye su wannan ƙasa ta isra'ila tana da tunanin mamayen musulmi ahli sunna larabawa isra'ila tana da wannan iran tana da wannan isra'ila za ta kafa babban isra'ila yankin laraba gaba ɗaya nata ne za ta mamaye shi a yadda suka tsara ƙasar farisa iran su ma za su mamaye saboda dama ƙarƙashin masarautarsu yake wanda shi abin da ake cewa aqliyyat tawassu'iyya tunani na mamaya da fada da fili anan sun yi kama ko ba su yi kama ba isra'ila ta gina siyasanta na ainihin gaba ta gaba Isra'ila ta gina siyasanta akan jefawa larabawa matsaloli da tashin hankali da rashin kwanciyar hankali kullum kullum kaga matsala nan kaga matsala nan kaga matsala nan so suka kuma to Iran ba suna da abin da ake cewa tasdiru saura ainihin tallata wannan juyin juyi hali su tallata shi daga kasan su zuwa kasashen laraba su hana su zaman lafiya shi yasa kullum sun yi alaka da saudiya ta tsinke sun yi alaka da kuwaiti ta tsinke sun yi alaka da kaza ta tsinke kullum alakan su a dinka a warware a dinka a warware babu tabbatuwa daidai da kuma jefa musu matsaloli kala kala kaga wannan wacce shabai na hudu abu na biyar isra'ila tana zuba ainihin yan leƙen kasirin ta kasashen laraba haka iran ma tana zuba yan leƙen kasirin ta kasashen laraba kuma duk hajji idan an zo musamman zamanin kalbali fahad iran sai ta turo mahajjatanta su yi zanga-zanga musamman alif ɗari tara da tamanin da wani abu zuwa 1990 sun yi zanga-zanga mai ƙarfi kuma sai su sa malami daga cikin malamansu na rafabawa ya jagoranci wannan zanga-zanga a ƙasar saudiya kun fahimci wannan wannan yana daga cikin wacce shabe da yake tsakanin wannan kasa da wannan kasa abu na gaba na shida kiyayya tsakanin tsakanin isra'ila da musulmi ahli sunna ba ta da ranar ƙarshe kamar yadda kiyayya tsakanin farisa da musulmi ahli sunna ba ta da ranar ƙarshe ita ba ba ta da ranar ƙarshe to idan muka lura asali su farisawa dakin ahlus sunna ne yankin farisawa ahlus sunna ne shi bawaihi yana daga cikin su Suleiman Abu Hanifa yana daga cikin su malaman hadisi da yawa suna daga cikin su Imam Tabari Abu Dawud As-Sijistani Imam Ibn Majah Imam Tirmidhi da sauran Imam Al-Baihaqi Al-Imam An-Naisaburi abu abdullahi al-hakim wanda ya sabori suna nan da yawa a yankin farisa da can ahlus sunna suke ba su da matsala da yan gwansu ahlus sunna larabawa ko ahlus sunna duk inda inda suke har nan da muke sai ya kasance turkawa suka kai musu tallan shi'a sun karba larabawan lebanon akwai gari mai suna jabal amil su ma malaman su da sun zama yan shi'a dan neman shugabanci sun kai musu kuma sun karba sai suka zama ahl- sun zama shi'a tunda suka zama shi'a sun kulla aure da kiyayya kiyayyan aure wato aure ta kiyayya da larabawa da duk wani ahlus sunna banda wannan kamar yadda isra'ila tana da sharri a afirka tana taɓan dukiyoyin mutane tana kuma haddasa fitintinu tana kuma ba da kuɗi ai ta ba da kuɗi ai abinda abinda take so iran ma ta jefa mana afirka bala'o'i masu yawa wanda sun raba mu da ƴan uwanmu da aka haife mu tare da su misali yanzu ka ɗauki senegal da can babu ɗan shi'a ƙwaya ɗaya iran sun tora musu yanzu suna da ƴan shi'a masu ƙarfi ƙasar ghana da can can can baya ba su da ƴan shi'a amma sanadiyyar iran sun samu ƴan shi'a har sai da suka samu manyan masu kira zuwa ga wannan mazhaba ta- zuwa ga wannan addini da shi'a mozambique daula ta mozambique ku duba wannan ƙauye sun jefa shi'a a ciki ku duba kenya sun jefa shi a ciki kusan ma tattalin arzikin kenya na ganyen shayi yana hannu yan shiya ku duba niger sun yame na can babu shi a ciki amma yanzu akwai su mali akwai su musamman wani reshe na kabilan bambara mai suna kwalibali an jefa a cikin su ku zo nan najeriya muna da yan shi'a da ba su yi ƙasa da miliyan biyar ba sanadiyan wannan wannan katon banza wannan gabo mai san mulki wanda ƴan uwan shi da kansu sun ce zazzake matsala ne ga musulunci matsala ne ga shiya matsala ne ga arewa saboda taurin kansa da wai da awan gwagwarmaya da fitinansa sun ce ya kashe su ya kashe ci gaban su da tarihin su Hamza Lawal ya faɗi wannan wanda yake so ka shiga cikin shafi na Hamza Lawal inda cewa ya mutu amma ka shiga zaka ga maganganun da ya kan zazzake ce zazzake masifa ne to idan dan uwansa ya ce masifa kai kuma ka ce kana tare da shi to Allah ya hada ku da shi a inda ya kamata ya hada ku ku zauna tare idan kuka fahimci wannan tarihin shi'a hadisan wa qadiman da da kuma yanzu shine kiyayya ga ahlus sunna haka littafin tarihi suka nuna kiyayyansu ta addini da ta soja da ta siyasa tattalin arziki duka gaba daya daga cikin aqidu kafin ka ce kana tare da 'yan shi'a ka duba aqidunsu magana cewa bar aqida gefe ai wannan ma magana aqida bane ai wannan magana siyasa ne idan an gama da su a'a magana siyasa wace maka magana siyasa su iran siyasa suke su suna kare shi an ci da wannan abu kuma ko da sun samu makamai kaman america sai dai su kashe ku makiyinsu na farko shine ahlus sunna ba wai ba wai ba wai Isra'ila bane yanzu ma za ku san cewa wannan yakin ba da gaske bane akwai tuhuma a ciki kasashe da yawa na sunni lokacin da Amerika ta yake su tare da goyon bayan Iran sai da sun kifar da mulki da shugaban kasa sai da suka rataye mana shugabannin kasa sun kashe su amma wannan sun ce ba za su kifar da gwamnati ba sai dai ku zo mu tattauna menene kenan akwai wani abu karkashin kasa to amma ku sai a zo a zuga ku sai a ce muka ayyana ghulibatul rumu fi adna al-ard nafsi daban yake ne tsarki na amma fahimtan da suka makalawa nafsi wannan fahimtan matsorata da suka makalawa nafsi wannan fahimtan ba haka take na farko qur'an iran shi'a duk inda suke har sun zazzake akidan su qur'ani nan ba cikakke bane saboda qur'ani da fatima ana nan ana zuwa da shi zai yuka ce ila dalili akwai dalili dalili shi ne littafin da ɗaya daga cikin manyan su suka rubuta malaman su mai suna faslul khitab fi ithbat tahrif kitab rabb al arbab yankakkiyar magana wajen tabbatar da littafin Allah karkatacce ne ba cikakke ba ba sahihi ba littafin da yake sahihi yana nan zuwa sunan shi mushafu fatima qur'anin fatima mu kuma Allah ya ga mana cikin qur'ani wa bayan tuqwa anil hawa in huwa illa wahyun yuha sai ya za a ce kuma ba daidai ba mutumin da yake wannan itikadi dan uwanka ne mutumin da yake da wannan itikadi musulmi ne wannan to amma wasu daga cikin malamai sun hau mumbari wasu kuma sun hau kujera mun wa'azi sun ce musulmai ne muna tare da su sun ce suna su suna tare da su a Iran a karni na tara bayan wafatin annabi da shekara 900 duk ahlus sunna suke sai lokacin da aka turkawa da larabawan shi aljamal amil a lebanon sun kai musu shi'a sai suka zama yan shi'a abu na gaba su iran su wannan yan shi'a na iran da duk inda suke akwai littafin da mun karanta shi sai da ke kun manta maku duba gidajen ku a nan masallaci mun karanta shi shekul islam ya faɗa cewa sun ce annabi ma sai an azabtar da al'auransa saboda da saboda ya sadu da mushrikai guda biyu da ummuna aisha da wace ce hafsa kuma sun ce sayyidina abubakar da umar sanamai quraish gumakan quraishawa wannan bai ishe ka kishi ga sahabbai ba kuma sun ce hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisan gwamnatin muawiya ne ta zauna ta sa kwamiti suka rubuta su haddathana fulan an fulan wannan duk wannan hadisan gwamnati ne me ma'anar hadisan gwamnati ƙarya ne ba gaskiya bane yanzu kenan bukhari muslim kaza duk wannan ƙarya ne su ba su yadda da wannan ba kai kana kai ka yadda da wanda bai yadda da sunna annabin ka ba wanda yake za a azabtar da annabi ka yadda da kuma duk wannan ba kage bane mun karanta shi da ku a can in waɗannan wasu daga cikin sahabban annabi gaba ɗayansu sun ce kafirai ne banda mutum bakwai shi ne adadi mafi yawa kuma mafi tsarki daga cikin sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina usman wayannan kafirai ne ba musulmi bane wayannan kai yanzu baka kishin Allah baka kishin Qur'ani baka kishin sunna baka kishin sahabbai mala'ika jibril yan shi'a gula sun ce azzalimi ne yayi zalunci saboda ya dauki annabci daga sayyidina ali ya ba annabi saboda haka mala'ika jibril ba abun alfahari bane ba abun yabo bane ga abin da yayi shi ma bai tsira mala'ikun Allah ma ba tsira ba alul baiti da suke cewa su suna son alul baiti kagen da suke da sunan alul baiti hadisan da suka rubuta su da hannun su suka manda wa alul baiti sai dai ka lissafa su da miliyan biyu miliyan uku waɗanda suna kiran su riwaya an ahlul baiti wai riwaya hadisi daga alul baiti yanzu a cikin wanda muke gani da girma wa aka bar mana ha to a ina muka haɗu a je babin imani ina muka haɗu a halitta Allah ya halike mu Allah mu ɗaya ne duniya ma ɗaya muke zaune amma a babin imani a babin shari'a a ina muka haɗu mu fahimci wannan haka kuma ku sani ahlus sunna a ƙasar Iran ba su da masallaci ƙwaya ɗaya ba su da masallaci na juma'a ƙwaya ɗaya da ba akwai masallaci guda ɗaya da kawai ya rage musu a garin da ake kiranta Tehran wanda suna kiranta Bahran a wannan gari Tehran akwai masallaci suna shi Masjidu Fayyid masallacin Fayyid da can suna ibada a ciki amma yanzu an hana su gaba ɗaya ba ka ibada ciki ba sallah ba karatu ba komai sun cika shi da sabo ba sun hana su gaba ɗaya kuna shiga na'ura kuna iya gani amma cikin Iran musamman garin Asfahan ko Asbahan akwai Yahudawa suna da cocinansu da dama kuma suna da sanatoci a cikin majalisa amma yankin Ahlus Sunna Sistan Baluchistan wanda daga cikin malaman su akwai babban malami ana kiran sa Maulawi Maulawi Sistani wannan malami yanzu ko sun kashe shi ko ya suka yi da shi ba ji labarin sa ba amma wannan yanki guda ba su da wutar lantarki ba su da hanya ba su da komai ba don komai saboda su sunni ne yadda ka san ƙauye yanki ne sosai amma tun da su ahlus sunna ne ba su da wannan sai ka zo yankin ahwas ahwas larabawa ne kuma mafi yawansu yan shi'a ne amma tun da larabawa ne ba sa san su ba su da ruwa suna farin ruwa ba ruwa saboda ruwan su duk shekara suna mutuwa yankin ahwas saboda mai saboda larabawa ne kuma su daga akwai sunna kaɗan a cikin saboda ka suma ba a harka da su amma yahudawa suna da ainihin menene coci kuma suna da sanatoci kuma suna da library library na bincike a garin Bahrain kuma yahudawa zamanin Ahmad Ahmadi da da ke mulki suna ganin sa kullum suna tattaunawa da shi ana ma akwai ma mai ba da shawara daga cikin yahudawa zuwa ga Khamenei da Ahmadi da ina so ku yi saurare da idon zukatanku da idon zakatan wannan karatu da muke ba wai campaign ne mu je a samu matsayi ka je ka samu matsayin state of federal addini muke yi saurare kai saurare da kyau abinda baka sani baka sani abinda baka gama fahimta baka fahimta saboda ka ceci kun san za karshen zamani fitintunu suna zuwa kan lailin muslim kaman dare mai duhu to akwai bukatun fahimci wannan a cikin su a cikin Iran akwai yan majusawa marasa addini suna da wajen bautan su ba wanda ya hana suna bautan wuta inda suke so ba wanda zai ke musu kala a ciki akwai qadiyaniya yan ahmadiyya wanda kuke da su a nan Niger nan Nasarawa Kano Kwara musamman Lagos yan qadiyaniya wadannan su ne nan su ne jama'a akwai su wannan yan qadiyaniya asalin su yan shi'a ne su ma wanda sun yarda cewa annabi ba shine cikamakin annabawa ba su ma suna da wajen bauta yadda suke so akwai malahida wanda sun ce ba su yarda da Allah ba gaba daya wanda sun ce su kwata-kwata ba su yarda da Allah ba su ma suna da wajen bautansu wayannan malahida sunan akwai kungiyar yan liwa'i akwai yan kungiyar da suke cewa duk wani addini daga sama abin ayaka ne abin kiyayya da su ma suna da wajen su kuma suna da wakilan su suna zaɓe yadda ya kamata banda wannan daga cikin illan da Iran take da shi wanda zai sa ahlus sunna haqiqi ba zai goyi bayan ta ba akwai ta kungiya ta ahli sunna ana kiranta jundullah jundullah suna da shugabanni tun daga farko su kashe wannan su rata yake su kashe wannan su kashe wannan su kashe wannan har zuwa karshe daga cikin wanda suka kashe na karshe ku duba Abdul Malik Rigi ku duba cikin nakura Abdul Malik Rigi sun rata yake sama sun kashe shi ne laifin sa saboda ahli sunna ne suna yanke sistan bulushistan yanzu gaba ɗaya duk wani abu sunan shi kungiya ko wani abu da zai tattara ahli sunna babu sun gama da su dukansu abdulmalik ne Allah ji kansa ya gafarta masa wannan da kuma maulawi da na ambata mana shi ɗazu sistan bulushistan wayannan dalilin saboda su ala sunna a cikin mutanen da daula ta iran ta farisa ta hamila suka kashe su ɗaliban da suka zo jami'ar islamiyya garin madina sun karanta ilimin hadisi sai suka koma can suna yaɗa shi sai da aka kama an yayyanke wuyansu ɗaya bayan ɗaya yadda ka san kuɓewa yadda ka san kuɓewa haka aka yi musu an jeranta suka farka ka yanke kawunansu dukkan su malaman hadisi ne wasu daga ciki ba su taɓa maimaituwa ba a wancan yanki ba irinsu amma sai da aka yi haka kashe su gaba ɗaya yana daga cikin illan da shi'a suka yi wa duniyar ƙasa sunna shi da jefa musu tashayyu'i shi'a bakar shi'a bai aqidan mu'tazila jefa musu wanda zuwa kasashen su sun jefa saudiya yanzu saudiya kashe kusan goma yan shi'a maroko da babu shi'a an jefa musu tunisia babu an jefa musu Najeriya, Senegal, Ghana, Kenya, Kenya, Mozambique, Niger, Sudan, duk wannan da can can can babu shi'a haka zo aka jefa musu nan Najeriya kuma kuna gani kai nan ba kuna gani kai nan ganguwa ma nan haka ma ku yan shi'a zai yi ma cikin mu ba ku dan shi'a Allah ya tsine musu albarka Allah ya sarwa rayuwarsa ba waɗannan sun kawo waɗannan matsaloli wato waɗannan 'yan shi'a duk inda aka same su suna kuntata wa ƙasashen da suke ciki kuma zuciyarsu baya wala'i zuwa ga ƙasan sai daga iran kun taɓa jin zazzaki ya yi jawabi na damuwa da najeriya kun ga abdulmalik rigi ko kun gani ko kun gan shi ko ba gan shi ba kun gan shi kun ga rataye shi ko abdulhamid rigi kai Abdulhamid Rigi Abdulmalik Rigi gashi da Allah nuna wa kowa ya gani ka zaga ka zaga da shin da bai gani ba ya gani ka je can karshe can mun fahimta ko kun taba jin zazzaki yayi magana saboda ci gaban Najeriya ko rashin security in Najeriya sai dai ya taimaka wajen gurbatan rashin zaman lafiya a Najeriya amma ba wai zaman lafiya ba kuma za ka ga zai sa kayansa da mummunan alkebbansa da warinta yana gaba ana bin sa wai yana gwagwarmaya wannan shi ne gwagwarmaya ka ba da kirjinka harbe ka mana in dai daga cikin gwagwarmaya me yasa baka mutu ba yanzu ka wuce shekara saba'in kana nan me za ka yi wani abinci mai daɗi za ka ci a ce ka ba da kirjinka ka faɗi kamar sai a ce to shi amma kullum sai ga ƴaƴan mutane da suke mutuwa ƴaƴansa ma ai shi bai so a kashe ba har yanzu yana kuka an kashe mun ƴaƴa shida me za ce su ƙara sa kawai su ƙara sa kawai ƴaƴan mutane da aka kashe baka gansu ba ko baka ji su ba su wanda aka kashe ba kowa bane su ba haihuwa bane wa'incan haka kwanaki da ake yaƙi tsakanin Gaza da Palestine ba kuma in ba ku manta ba wannan shugaban Iran ne yanzu Khamenei ya fito ya ce yace lalle yaƙin da yake yawo yanzu innal harba da'irata mustamirra lalle wannan yaƙi da yake gudana mai ci gaba a yanzu da yaƙin da zai biyo baya بين الحسين واتباع يزيد wannan yaki yana tsakanin Husaini da mabiya Yazid suwa mabiya Yazid hada sun jama'a da Allah kuna amfani da kokolonku kuwa to lalle ne in dai kai masoyin annabi ne to ka nuna soyayyanka ga annabi sallallahu alaihi wasallam haka kuma banda kisa da kora da azabtarwa da kurkuku da kashe ahlu sunna kisan kiyashi kisan kare dangi amma da sunan alul baiti da sunan kaunan alul baiti da sunan kishin sayyidina ali da kishin fatima da kishin al-hasan wal husayn da limamai goma sha biyu da sunan wannan haka kuma ku sani cewa kyaman farisawa in farisawa daga larabawa da musulmi wannan amrun mashhur wannan abu ne wanda yake mashhuri baya ma bukatun karin bayani farisawa an san su da kiyayya ga ainihin laraba ba sa san su amma kun san cewa da yahudawa da laraba da farisawa kakan su daya kun san da wannan asali kakan su daya kuma suna kin su ba sa son suna da ainihin kiyayya ta dangi sai addini ma ya shigo ta amma kai da kake Kano da kake Zaria da wanda yake Kaduna da wanda yake Bauchi da wanda yake Sokoto da wanda yake ina ruwanka da su ina ruwanka da waɗannan farisawa kai kai ina ka hada gini da sun ba can Annabi Adam ba shine kace kana tare da su ai wannan shine bayin ta ai wannan tare da guribatul rubu fi adn arna tare da su nan gaba waɗannan malamai da suke waɗannan jemagu waɗannan kuke cewa kuna tare da su nan gaba me za ku faɗa wa mabiyanku idan 'yan shi'a sun tafka iran ta tafka me za ku ce duk kiyayyen da ta nuna ba ta gamsar da ku ba kuma ba ku sani ba wannan magana da kuke faɗa na cewa kula tare da ba ku san cewa yana shi'antar da wasu ba akwai wasu da suka fito a cikin midiya sun ce daga yanzu sun koma shi'a sun da dai ashe duk musulmi ne malamai suna wasa da hankali ma sun koma shi'a sun san adadin mutanen da za su koma shi'a sun san adadin to amma Allah ya saka malam Musa luku ala alheri malam Musa luku ya fahimci abu tun da wuri ya ce ba wanda ya ce gaba ɗaya ba mu da alaƙa da su kuma wallahi haka ne ba mu alaƙa wani manyan malamai ƙasashen laraba duka sun yi magana kan wannan abu saboda haka matsayi sahihin matsayi shine dukkan su guda biyu ba namu ba fatan mu da abin da muke so ci gaba da gwamzawa ci gaba da hamsashi ci gaba da bomb ci gaba da tashin hankali da wuta da ainihin bama bamai da duk wani abin da ya sauka gare su mu fatan mu mu yi ta addu'a wannan abu ya ci gaba saboda Isra'ila makiyin mu ne Farisawa bisa ga waɗannan dalilai addinin mu ba ɗaya bane su ma menene makiyin mu ne to idan makiyinka ya kashe makiyinka kai me naka akwai lokacin da commissioner police zai kira mu an bi da muka tafi mina mu hudu ku tambayi malam Abubakar Dakta ku tambayi Dakta zai gaya mu ashe yan shi'a ne suka kai karan mu ga yan shi'a ga mu kuma a gefe akwai wani mutum uke na sunan shi Mustapha ya tashi ya magana cikin shi yana cewa waɗannan mutane Saudiya tana kawo musu kuɗi suna lalata ƙasa Saudiya tana kawo musu kuɗi kuma mu da su Allah mu ma ba ɗaya ba lokacin da suka samu fursa sun ce Allah mu ma ba ɗaya ba amma ku yanzu kuna cewa ku malaman sunna kuma kuna cewa kuna tare da Iran Allah ya ba su nasara to ya Allah karka ba su nasara muna tawassuli da sunayenka ya Allah da kifofinka ka cifar da su guda biyu gaba ka sa wayannan su kone kuma wayannan su kone kuma mu a fahimtar mu har yanzu yaki yana tafiya daidai da muke so idan an kai bomb a Iran to mu wajen mu bom ya yi gyara idan Iran sun kawo bom zuwa ga Isra'ila mu wajen mu gyara akai Falafina na aka kashe إلى عبد العزيز الرنسيسي إلى الصيام إلى أحمد ياسين إلى من إلى عز الدين القسام duk wa'annan manyan malamai da aka kashe Ismail Haniya ina yake duk wa'annan baku da kishin su har kun manta ku ce kuna tare da Isra'ila to Allah ya haɗa ku da su ku rayu da Isra'ila kuna tare da Iran to Allah ya sa ku tashi tare gobe kiyama kuma wannan zai yi ma ya haifar muku da fishin Allah ya kawo muku mummunan ƙarshe ma baka sani ba mu duk wanda yake Qur'ani akwai matsala Allah akwai matsala duk wanda yake ba zai imani da Allah ba duk wanda yake sunna akwai matsala annabi akwai matsala ahlul baiti sahabbai malaman sunna akwai matsala ba ma tare da shi wannan ba ma tare da shi idan kuma duk karatu da muke zama muna yi a ce muna tare da wanda yake kiyayya da wannan karatu to ai karatun bai amfane mu ba ya za mu bar abin da muke karantawa mu bi wani wani abu da iska ta kawo shi gogowa ta iska ta kawo shi shi za mu bi mu ce wannan shine shine addini mu da tare da su shi yasa ku duba sakacin irin waɗannan malaman kenan sakacin irin wayannan kuma nan gaba wallahi za su kai ku zubaro irin waɗannan mutane kuke gani wallahi za su kai ku su baro kar ku dogara kan shaharan malami dare guda shi dan zai shiga kokolwansa ya canza maganarsa san zuciya ya shige shi ya canza maganarsa kuma idan malami yayi magana ba annabi bane ba annabi yayi magana ba jiya mai na gaya muku jiya maganan hadisin muawiya bin qurra maga wannan magana ba an samu magana guda ku tsakanin sallah tsakanin uskuwa da tayi ba wasu sun ce makaruhi wasu kuma sun ce an yi ruksa wasu kuma sun hana ba to hanin nan ya tabbata da dalili ko kuma ya tabbata dan ni nake muku an yi hani ya tabbata da dalili to ya za ku dauki addini ku rataye shi a bakin wani wanda ba hujja bakin sa sai a yi tsalle a fada wai gulibatin romu so kadai ne suke da tafsiri kuma so kadai ne suke da kwakwalwa sauran mutane duk bamu da kwakwalwa sai su shi yasa ku duba da cewa waɗannan matsauratan ba sa sa da tafi ta shi'a wallahi ku duba da duk wanda sun fito sun yi wannan maganganun ba su taɓa sa da tafi daga farko su zuwa ƙarshe akan shi in akwai da kun ganshi a media kuma ba sa da sa da tafi da aqida saboda mai saboda su sun zama malaman al'umma da jama'a ba malaman addini ba yau ka gansu a nan yau gobe ka gansu a can su yi tsalle a can su yi tsalle a can sun daina wakiltar wannan ainihin jaranta da tsayuwa kan gaskiya yanzu sun sace daga wannan sai da ka gansu a nan ka gansu a nan ka gansu a gindin yan siyasa ka gansu a sun je sun tsalle sun je can wannan kawai shi suka dauka da ci gaba da wayewa alhali kuma a tsaya kan gaskiya a tabbata kanta shine ci gaba da wayewa ba wannan ya wace ya ba wannan ya wace ya waye ba zai iya yin su ba duk wanda yake da hanya zai iya yawo sufaye yan sanakar da suke yawo ba ku gansu ba ne ko kun kai rabin rabin su ma ci gaba sai yanzu har sacewanku ta kai ga har wato ku goyi baya rafidawa kuma ga matsayinsu ga yadda suka ɗauki Allah da addininsa idan baka lura rijinjimo da ake samu yau shekara kusan arba'in da uku a ƙasar saudiya na haji tun daga zamanin almalifa ta zuwa yanzu iran ne da gwamnatin su sai su zo su yi zanga-zanga wani lokaci har a kama su haka kuma sun mamaye iraki da yaman da suriya da lebanon sun kashe ahada sunna sun ɗauki mulki sun ba 'yan shi'a farkon mutumin da suka sashi shugaban iraq shi ne iyad alawi ɗan shi'a ne ba amma yake wallahi na tausaya wa ahada sunna an zalunce su kwanan na 'yan shi'a sun fito sun yi zanga-zanga sai an tambaye su me yasa kun yi zanga-zanga sun ce a dawo mulki da a ba ainihin masu shi su ne ahada sunna a ba su lokacin da mulki yake hannun su mufi zaman lafiya yanzu ƴan uwanmu suna gasa mu suna kone mu gama gari irin wanda suke wannan yawo ba ciki haka kuma a ƙasar Iran ana zagin sahabbai fili alanan Khamina ya sha sallan juma yana cewa Allah ya tsine wa sinannu guda biyu na Qurayshawa gumakan Qurayshawa da ƴaƴansu mata guda biyu su waye kenan haka kuma suna kashe maƙudan kuɗi daloli biliyoyi na daloli wajen shi'antar da sababbin musulmi a ƙasashen europe wannan nan ba wasu jiwa sun musulunta ta hanyar shi'a wato sun canza kafirci daga hannun hagu zuwa ga hannun dama ko daga hannun dama zuwa hannun hagu na kafirci a europe a hannunsu saboda suna da mutane da suka tura a cikin malamansu da suka tura europe suna turanci sosai zaga da bakin rawaliyan malami yana turanci suna kiran su zuwa ga wanda kuma suna musu ainihin mizaniya suna ba su kuɗi suna musu budget na su karkatar da mutane daga ainihin kafirci zuwa ga kafirci na farisawa daga kafircin europe zuwa ga kafircin farisawa haka america ma haka haka kuma suna ba su kuɗi na musamman su gina makarantu hadafin waɗannan makarantu shine dasa kiyayyen sahabbai a zukatan waɗannan sababbin musulmi saboda so kuma su waiwayi ƴan uwansu musulmi su waiwayi ƴan uwansu arna na Europe su canza su zuwa ga addinin Shi'a kuma sukan ba da kuɗi su baka kuɗi dan sunan ka Abubakar sai a baka dala ashirin ka canza shi zuwa ga Aliyu ko Husaini ko Hassan in dai kana da suna wanda yake nuna kaunar sahabbai sai a baka kuɗi ka canza a buga jarida ka an canza sunanka idan kun lura gaba ta gaba lokacin da a shekara ta dubu biyu da uku da ainihin amerika ta zo kifar da iraki sai da ta haɗa kai da ainihin iran lokacin da sun zo kifar da afghanistan haka shi yasa wani daga cikin manyansu wani ministan harkokin waje daga ciki na wancan lokaci yana cewa ba dan iran ba da ainihin america ba za ta kifar da iraki ba saboda mai iraki sun ne lokacin kuma ba dan iran ba da ba a kifar da afghanistan ba saboda daula ta taliban sunni ne malaman tsangaya ne da zau soro soro soro saboda mai america ta iran sun ba da gudunmawa a kashe su saboda me sunni ne saboda sunni ne amma da ba sunni ba da da shi'a ne da za su da za su tsaya musu amma ku duba daula ta Azerbaijan daula ce shi'iyya ai shi'a ne saboda shi'anci asali ma na bangaren turkan turkawa ya zo musu ta bangaren Azerbaijan amma tun da ya shi'a wansu kun taba jin cewa Iran sun yaki Azerbaijan duk da ba sa shiri sun yake su kun taba ji kun taba ji yaki tsakanin Iran da Azerbaijan saboda yan shi'a amma mutum da ahli sunna to bari mu bada haɗin kai kuma sun ba bada haɗin kai lokacin musharraf yanzu musharraf ina yake ya tafi zuwa ga tsinuwan Allah to wayannan su ma haka saboda haka sun tsaya tare da Amerika a wannan yaki shi yasa wani daga cikin su yace laula Iran لما نجحت امريكا في العراق وافغانستان بعدين ايران با da america ba za ta tsira a wannan kasashe iraq da afghanistan haka idan kun lura rashin zaman lafiya da tashin tashina a gabar ta tsakiya kasashen laraba kasashen gulf na tsakiya ainihin sa abin da yake kawo wannan rashin zaman lafiya shine yawan yalle kan kasiri farisawa da suke ainihin kasashen kallon suna ɗaukar sirri suna aika musu suna ɗaukar sirri suna aika musu sai ya dace da waɗannan shugabanni duniya suke so sai ya kasance ba su damu da mutane su kun san na'am waɗannan 'yan laika asiri sun suke haddasa rashin zaman lafiya ƙasashen larabawa da kuma ƙasashen musulmi kamar yadda 'yan shi'a da iran ta kafa su a nan najeriya suna hana zaman lafiya musamman kaduna state da katsina da kano da yobe irin wuraren suke dan karfi da kuma abuja da aka bar su suka zo tun da gwamnati ba ta damu da addini ba ya kamata ce wannan wannan a tsarkake gari daga daga sharrin su haka kuma taimakekeniya da goyon baya da bada haɗin kai da shi'a suke yi akan musulunci da ahlus sunna wal jama'a wannan ya dade ba yanzu ba tun da can lokacin da maghul tatar suka zo a karni na shida zuwa na bakwai lokacin da tatar suka zo a karni na bakwai suwa suka ba su sirrin kasa sun kashe sarakuna kuma an fito da an gayyaci malamai bayan gari kamar misali malam karo nan duk malaman addini gaba ɗayan yanke su a wajen an zubar da jini yana kurara wasu malamai sun ce jini ya kai gwiwa an yanka su a gwata jini yana gudana yadda kasar ruwa duk malaman yanka malaman larabci ne malaman tauhidi malaman fiqh malaman tafsiri duk an kashe su waye wannan cule shine ibnu al-alqami dan shi'a ibnu al-alqami wajen kashe malaman mana addini babu fursa da za su samu duk fursar da suka samu za su yi amfani da ita wajen hallaka ahlus sunna a kowane wuri haka ainihin nasarar Iran yanzu da cigaban Iran ta fuskar siyasa da soja da tattalin arziki wannan shin ɗaukaka ne ga musulunci ɗaukaka ce ga ahlus sunna wal jama'a mutumin da bai tabbata musulmi ba ya kuma zai tabbata cewa kai kana tare da shi in kana tare da shi menene kake so ka cimma ina tambayar waɗannan malaman me kuke so ku cimma na tarayyanku da mutanen da suke kiyayya da Allah har zuwa sahabbai yanzu misali me yasa muna tare anan me muke so mu cimma nan na tambayar ku ne ina ina muke so mu kai to Iran in kana tare da su ila zaka kai to amma nan malamai sai ku fita basiran ku sai ta bace ko kun dauka dan kun shahara shikenan kuke da ilimi ko kuke da gaskiya ko ne za a saurare ku maganan ku ita ce gaskiya shahara mizani ne galibin haƙiƙanin malamai ba su ne shahararrun ba ka shiga tarihi ka duba ainihin malamai masu ilimi sosai mafi yawansu ba shahara ba akwai malamai da kamar imamul mustaghfiri malami ne sosai mustaghfiri malami ne waye san shi ka karanta shiyar alamin nubala za ka ga dewa ɗaruruwan malamai ga suna ba san sunansu ba sunansu ma bai faɗa bakin mutane ba amma kuma manyan su ne manyan malamai su suka karanta da wasu wanda kuke